أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لهدي أشرين دا بقوي منشقو درين أشرين دا تقص غا وتا نبيو هجرة منظى الله صلى الله عليه وسلم شكرة دبو تايد تريه أودة ثلاثين دا تقص wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan sha ɗai miladiya haihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida jiya mun tsaya wato sati da ya gabata mun tsaya aya ta ɗari da tis'in da ɗaya amma yau za mu dawo ta ɗari da tis'in domin akwai bayanan suna haɗe sai mu yi matashiya da waɗannan ayoyin guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض حقيقة أتكين هلت السمي دكسي دك اللاباري وانديك ينا توكيدا wato muhimmanci ana son a ƙarfafa shi da larabci za a buɗe shi ne da inna yanzu misali in nace Muhammadun qa'imun Muhammadu yana tsaye amma in ina son abin in tabbatar da shi sai in ce inna Muhammadan qa'imun saboda in nuna cewa lalle tabbas haƙiƙa Muhammad yana tsaye wannan aya ta inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar tana ɗaya daga cikin wanda ayoyin da ake kira mutashabihatul alfaz suna da ‘yan uwa da suke kamanceceniya, shi yasa hafijin Alƙur'ani yana da kyau ya san bambanci tsakanin waccan da waccan, domin in ba haka ba yana yi wa kana cikin wannan wuri ka faɗa wancan wurin. Kaga nan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar sai aka ce la ayatin amma a cikin baqara sai aka ce inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار sai an ka ce wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wama anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa basta fiha min kulli dabba wa tasrif ar-riyah was-sahab al-musakhkhar bayna as-sama'i wal-ard la ayatin liqaumin yaqilun dole ka san bambanci kuma in baka yi karatu ba kada ka ce zaka ci gyara alaramma domin in ya ce inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar to in ya ce wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u nas baka dawo da Allah baka ce la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda domin zaka gane cewa ayoyin ba kala guda bane ba iri ɗaya bane akwai ɗan uwar wuri kaza akwai ɗan uwar wuri kaza wannan dole sai makaranta alqur'ani suka san shi kuma su suke iya ganar da kai malamai saboda ka gane bambanci tsakankanin su kenan ta bakara ta fi tsawo abu na biyu shine cewa a nan da Allah ya zancen halittar sammai da ƙasai an gane ni da yace fi inna fi khalqis samawati wal ard haqiqa a cikin halittar sammai wal ardi da kasai sai ce wa ikhtilafil layli wan nahar da saba wa dare da yini wanda sati da ya gabata mun yi bayanin abin da ake nufi da saba wasu saba wasu ta hanyar wani zai zo wani ya biyo bayan shi ko ba haka ba tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw an yadhakkara aw arada shukura to sannan kuma sabawa abin da ke cikin su duk abin da ke sabani ba wai sai su din ba hatta da abin da ke cikin su ikhtilaful layli wan nahar dare da yini suna sabawa ta halin mutum yanzu misali yana yiwa da safe kana da lafiya da marece ko da daddare baka da lafiya kaga an samu sabani yana yiwa baka da matsayi da safe da marece zaman to kana da matsayi kaga an samu sabani sannan kuma malamai suka ce da kuma hikma ta ubangiji ta tafiyar da su domin Allah bai yin abu haka kawai babu hikma to dare da yini suna canzawa ta hanyar da dan adam baya ji baka ganewa kai tsaye domin dare bai shigowa kai tsaye ko ba ba rana ba ta zuwa kai tsaye malamai suke cewa da hakan zai faru da rayuwa ba za ta yi kyau ba saboda yanzu misali muna sha biyu na rana ana ganin rana kwakwatswa ta fito kawai sai kawai minuwi ta yi sha biyu na dare ya za al'amura su kasancewa kaga rayuwa ba za ta yi kyau ba saboda kana son ka yi abu kaza zuwa lokaci kaza ayyukan na suna bukatar haske kaga ba za su yi ba accident nawa za a yi a duniya ba su da iyaka saboda kafin duhu ya shigo a kunna wuta ce ana saka gudu da mota dare ya zo kif shikenan sai accident kaga asarar da za a yi tana da yawa a duniya to shi yasa Allah sai ya ce wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu nahar kaga ana zari shi kadan kadan kai da kanka baka iya gane lokacin da dare zai rufe duniya gaba daya amma dai kana fahimta haka sannu sannu cikin hikima don a nuna muku ku shirya kafin safiya ta fito a nuna muku ga haske nan ta sannu sannu sannu masu niyyar tashi su tashi in marece yayi dare zai fara kaɗan kaɗan ana nunawa ga yadda su cikin hikima ikhtilafun laili wan nahar wannan duk yana daga cikin hikimomin Allah subhanahu wataala sai yace la ayatin anan wajen i'rabi da inna da anna da lakinna da akhawatiha malaman nahwu sun kace wato tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar idan suna yazo bayan su za su yi mishi nasba sannan kuma khabar zan da zai zo za su yi mishi raf'a kamar yanzu in nace muhammadun qa'imun kaga muhammadun mubtada qa'imun khabar in in kana tazo sai in ce kana muhammadun qa'ima kaga muhammad ismu kana ne ya zama marfu qa'ima to amma ita inna juyar da shi take yi marmakon na farko a wajen kana ai mai gomma na biyu ai mai fatha ita ko sai ta mai da na farko ai mai fatha na biyu ai mai gomma shi yasa cikin kira ashhadu anna ka gani da inna da anna muhammadar rasulullah kaga an yi mai fathataini khabar rasulullah an gane wannan to anan da an ka ce inna fi khalqis samawati wal ard to shi fi khalqis samawati shine aljaru wal majrur matsayin khabar yace kenan shine a matsayin suna mai gomma wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar ma'tufin ne akan shi to shi la'ayatin shine ismu inna allamu lamu ta'kid ayatin ismu inna mansub to shi ko an ce abu yana da nasba me ya kamata ai mai ya kamata ai mai fatha ko ba haka nan bane to kuma sai an ka ce la'ayatin sai aka mai kasra kaka ne to kaga dole nan sai ka koma ma nahwu malamai sun ganar da kai yadda nahwun alqur'ani yake tafiya don ko ka karanta nahwu a jami'a wani lokaci na i'rabin qur'ani ba abu ne na wasa sai ka koma mun littattafan da sun kai i'rabin qur'ani na farko sai ka san ka'idar li inna anna lakinna la'al aksu malika na min amal wato inna da anna da lakinna da la'alla in ji ibnu malik aksu malika na min amal suna da sabanin sun kuyan da aikin da kana suke yi kana tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar inna tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar wannan na farko kenan to shi la ayatin ba mu ga fataha ta shigo ba kuma shine ismu inna muakhar an gane ni eh na kaka za mu yi sai mun kuma zuwa ga ka'ida duk sunan da ya kasance jam'i ne an yi mai alif da ta'un domin jam'u muannas as-salim wato kamar a ce muslim mata mace sai a ce muslima in ana son jam'i sai a ce muslimat mata mu'minat mata mu'minnai qanitat sadiqat khashi'at mutasaddiqat ko ba haka bane kenan da alif da ta'un su ake sawa don saboda ya zama to jam'i to wannan suna a cikin larabci bai dauka fataha abada ina fata an fahimce ni to anan aya ce sai zama to aya mufrad ne ayatin jam'i ne jam'u muannas salim amma ba jam'u muannas salim bane don mi don aya abu ne wanda ba a gani ba mu ga namiji ba ba mu ga mace ba sai a ce mulhaq bi jam'u muannas salim shi yasa ibnu malik yace wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a ka gane wa ma bita wa alifin qad jumi'a duk sunan da ya kasance aslin yi masa jam'i da alifun da ta'un aya ayat shine dalilin jam'i ko yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a ana mai jarra a lokacin da yake ɗaukar kasra ko lokacin da yake ɗaukar nasba shi yasa dole ko cikin suratul baqara haka Allah yi ismu inna sai anka kai shi can karshe khabaru inna sai anka anka kaddama shi inna fi khalqis samawati wal ard kaga hakika a cikin halittar samai da kasai magana da saura wa ikhtilafil layli wan nahar da sabanin dare da yini wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات سيتنا أنك كاوش كرشي ina fata an fahimce ni dole sai ka bi ana cewa da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza akwai ayoyi malamai suka ce nan an takaita a cikin suratul baqara an fadada domin nan ana zancen mulkin Allah ne kenan ba a bukatar sai an yi su bayanai masu yawa can kuma cikin bakara ana son a yi bayanin mulkin Allah da cancanta shi da bauta da rahama sai to ita ko rahama tana bukata a yawaita misalai don ya ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ard shi yasa nan sai ya takaita can kuma sai ya fada da bayani ina fata an fahimce ni la ayatin haqiqa akwai ayoyi li ulil albab ga ma'abuta hankula waɗanda suke suna da hankali to shi ne sai Allah ya fassara su da kai ne anan wannan mun yi bayani cewa shi ake cewa at-tafsirul muttasil an gane ko at-tafsirul wato at-tafsir al-muttasil tafsirul qur'ani bil qur'an al-muttasil a fassara al-qur'ani da al-qur'ani kuma ayoyi suna hade kaga da yace akwai ayoyi li ulil albab ga ma'abuta hankula kamar wani ya tambayi Allah su waye su sai ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim fassara su ta zo kai tsaye su ne waɗanda yazkuruna Allah suke ambaton Allah mafi yawancin mutane in su suna fassara ambaton Allah suna cewa zikiri da halshi alhali ba shi ake nufi ba yana yiwa mutum yayi zikirin Allah da zuciya ka kalli sama ka gane cewa lalle tana da mahalicci kai zikirin Allah domin ka san akwai Allah ka zamanto zaka tafi aikata wani zunubi ka tuna da Allah sai ka bari ka tuna da Allah zikirin Allah ne ka aikata zunubi ka tuna akwai Allah ka tuba wannan shi ma zikirin Allah ne wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun da haka ashe zikirin Allah bai takaita akan zuciya ba kawai bai takaita akan harshe ba bai takaita ba akan gabbai hatta da ƴaƴanka da dukiyarka ana zikirin Allah da su in ka tuna Allah ya ce a ce da dukiya fi sabilillah in kai kai zikiri da in baka tuna da Allah da ya azama wannan doka ba da ba za ka yi ba wannan shine da yawa sai su ɗauki zikiri kawai shine kawai abin da za ka yi da baki su sun ɗauki shi kaɗai a zikiri ba shi kaɗai ne zikiri ba karanta alkur'ani zikiri ne tafiya wajen wa'azi zikiri ne don ka tuna da Allah kake yin aikin da ubangiji ya umarce ka da shi kenan az-zikr yakunu bil lisan wa zikr yakunu bil qalb wa zikr yakunu bil jawarih wa zikr yakunu bi ni'amillahi allati an'amaha ala 'abdihi mutum yana iya gode ma Allah ya zikirin Allah da ni'imar da Allah yi mishi ina fata an fahimce ni don haka kan mu fahimci zikiri kawai sai mutumin da yake bude baki ne yana yin zikiri domin wani in bai ga kana irin wanda ya saba ba sai ya dauke ka ce kai wancan kai wancan bai so Allah wannan bai zikiri wanda bai kaza da mutumin da yace astaghfirullah da mutumin da karanta alqur'ani duk zikirin suke yi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun to don haka muna, muna bukatar mutane musulmi su fahimci abin da ake nufi waɗanda adda hankali ulul albab ma'abuta hankulla allazina yadhkuruna Allah sune waɗanda suke ambaton Allah qiyaman a tsaye halin suna tsaye jam'i ne na qa'im larabawa wani lokaci su kamo fi'alan suna nuhin jam'i na'im sai a ce niyaman qiyaman waɗanda suke halin tsaye suna a tsaye wa qu'udan sannan kuma da halin suna zaune jam'i ne na qa'id kamar ruqud jam'i ne na raqid Allah ce wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud jam'i ne suna a zaune wa ala junubihim kuma suna akan sassan su dama ko hagu malamai suka ce wannan shi ne ake cewa husnul taqsim malaman balaga suka ce akwai abin da ake cewa husnul taqsim shine a iya rarrabe abu a kyautata rarraba shi asalin maganar za a ce alladina yadhkuruna Allah ala kulli hal su ne waɗanda suke ambaton Allah a kowane hali ba shikenan ba a'a sai aka ce tsaye zaune kwance dan adam yana da wani hali wanda ba wannan ba babu to husnul taqsim kenan amma irin wannan ana so in zaka yi shi to sai ka iya tantance ba za a iya fita ba domin in ka bar wani hali to bai yi ba amma in ka rarrabe su daidai to shikenan magana ta kare ina fata an fahimce ni kamar ka kasa abu daidai irin yadda ya kamata to sai ka ce wato almuhajirun wal ansar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan almuhajirun al ansar kaga taqsimin yayi amma yanzu misali in ka kire almuhajirun kawai ba da sauran sahabbai ba kai cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune suka hijira bai yi ba ba kai cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune waɗanda suka tarbe shi a Madina bai yi ba sai ka ce su ne waɗanda waɗanda suka yi hijira da waɗanda wato suka tarbe shi a Madina da waɗanda suka taimaka mai yaɗa addinin Allah a lokacinsa su ne sahabbai shikenan kaga taqsimi cin yayi an fahimci wannan da kyau ko sai Allah ce wa yatafakkaruna suna tuntuni fi'ili mudari'i ne ba a ce sun yi so guda ba an gane ni shi yasa zo cikin hadisi cewa wato tir ko kalima azaba ta tabbata ko kaiton wanda ya karanta waɗannan ayoyin bai yi tadabburi ba yana yawan wani tsoro ce to ni kakane zan yi tadabburi tadabburi ka kalle su mana ai kai da kanka in ka dubi sama tana tuna ma akwai wanda ya yi ta in ka dubi ƙasa tana tuna ma akwai wanda ya yi ta ba wai wani tadabburi bane wani ilimi ne wanda zaka je a koya maka a'a Allah ce awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa ma khalaqa Allahu min shay ai shi dubin cewa akwai Allah dalilai sun rige sun bayyana sai dai wanda ba su dan haka ba abu bane wanda kai cewa yaya ne zan yi wa yatafakkarun suna tunani yau da gobe fi'li mudari'i fi khalqis samawati wal ard a cikin halittar sammai wal ardi da kasai domin nan al alif lil jinsi ne kasa bakwai ne sammai bakwai Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al ardi mislahunna na al ard kaka ce kasa guda dukkan kasashe guda bakwai da waɗanda Allah subhanahu wataala ya halitta suna cewa rabbana ya ubangijinmu ma khalaqta hadha batila baka halicci wannan ba don wasa Allah bai halicci sammai da kasai ba don wasa ina fata an fahimce ni wannan kuma ayoyi da dama sai da Allah ya tabbatar da wannan wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin sannan Allah ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lil ladina kafaru minan nar kai ka dibi yanzu irin ayin da an kai halittar sammai da kasai kuma ka sa tsammanin an halicce su kawai babu wata hikima babu wata bukata ba gaskiya bane shi yasa Allah ya faɗi ya halitta sammai da kasai don saboda a tsaye da gaskiya wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq dan saboda gaskiya ba dan wasa ba da gaskiya na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah ya halitta sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su don ya jarrabe ku ku je ku yi aiki a ga abin da za ku aikata ina fata an fahimce ni wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'ala al-ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala an halitti rayuwa an halitti mutuwa dan aga abubuwan da za ku aikata alladhi khalaqa al-mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya kore cewa masu imani kuma sun kore mai cewa ya halitti sammai da kasai dan wasa Allah ya karhin wargi muna duniya wargi ya sha kai ina fata an fahimce ni mu ne warki ya sha kai da wasa da jin daɗi an gane ko yanzu in kana son ka ci nasara a duniya sai ka zama babban dan wasa ka iya kwallo ka iya shirme an gane ni ka iya kiɗi ka iya waka to yanzu za ka yi kuɗi ina fata an fahimce ni amma abin da yake yana da amfani mutane ba su wannan kuma da yawan mutane haka suke tafiya shi yasa masu imani wasa ba aikin su bace ina fata an fice ni in kaga mutum ya cika yawan wasa to wannan bai sa aikin da yake yi ba ina fata an fice ko magana kan mutum ya faɗi an kace wasa ce yake yi shikenan mutane sun bar wannan magana sun san ba magana ba ce ina fata an fice ni don haka mu addinin mu irin duk wata wasa ba za mu kore ba akwai wasa waɗanda musulunci ya yarda da su waɗanda an faɗe su amma mu mai da balo da wata wasa ta shashanci ita ce gaba gare mu wannan ba aikin musulmi bane wanda ita ce yau aikin mafi yawancin mutane kasashen mu na Afirka da ƴan lakwal da ƴan makaranta da mallam halliman halliman mai na abin nan sai ka suna kallon suna kallon Egypt in an ce yau kasar su gayi ko ko Egypt ci ta gayi wallahi sai dai ai banda da liman ko da da'iya da malam da ɗaliban shi kawai an zo ana kallon tele mallan na Real Madrid ɗaliban shi suna Barcelona ana kuwa harka ta lalace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani irin ya muka koma haka musulmi turawa sun same mu wallahi ma khalaqta hadha batila afa hasibtum anna ma khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un ayahsabu al-insanu an yutraka suda haka kawai Allah halicce mu don sai mu zo mu yi kallon balo mu yi shashanci mu ji daɗi akwai magana to masu imani kullum suna tsarkake Allah daga wannan suna cewa subhanak tsarki ya tabbatar maka ya Allah faqina azaban nar Allah ka tsare mu daga azaban wuta kaga ashe wanda zai cewa sammai da kasai su suka yi kansu ko ko da Allah halitta sammai da kasai don a zo ne a ji daɗi a duniya ba don abota ba wannan yayi ma Allah ƙarya kuma bai bi hanyar masu hankali ba don haka nan sai Allah ce ulul albab ma'abuta hankulla ma'abuta hankullan nan Allah ya yi bayanin su nan a tafsirul muttasil sannan kuma a wani wuri wato yayi bayanin su wato yayi bayanin wannan aya munfasilan domin ba cikin wannan sura bane a cikin suratul ra'd Allah ce afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار قال الله يتي أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى سألت إنما يتذكر أولو الألباب ما سوى السوى سنمي ما سوى هنكلي قاسونا أولي الألباب تونن يأتي الذين يذكرون الله قياما قولا سألت واتو إنما يتذكر الذين يوفون بعهد الله ما يحنكلي شيني متك القول يا الله ba wanda zai walwale alkawari ba to mu kuwa saba alkawari yanzu har mun zan travai arab rendezvous africain kenan mu yi maka mushe da bamu da hankali don Allah ya ce alladina yufuna bi ahadillah wala yanquduna almithaq ba sa warware alkawali mutum nawa ga yanzu manyan yanzu in ka ji an ce ma babban mutum babban mutum to babban makareci babban mai saba alkawali shi ne babba manya in ka ji an ce manya to shi ke nan diba suna gani da ƙarya da saba alkawali wanda har ya zama ta musu jiki a to sai mutum yana so ya ba mutane tsoro da riga ce ko da wani matsayi ne ba za ka ba tsoro kai da aikin da kake yi aikin lalata ne aikin kumya ne ina fata an fahimce ni الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق سوني أولي الألباب أكثر سورة العد والذين يفصلون ما أمر الله به أن يوصل سوني وأن سكي سادد دا أبين الله كي أسادد شي شيني زمونشي to in akan in kana da dan uwa mai kuɗi sai dai kai ka zo ziyara sai amma shi bai zo shi bai sadar da zumunci sai dai ku ku zo ku ma saboda kuna da bukata yana yiwa kun zo don Allah yana yiwa kun zo don saboda abin duniya Allah shi ya sani yana da kyau kai ma mai kuɗi ka je gidan ƴan uwanka in kai ka je za a gane zumunci ya kai ka amma su in suka zo ba a gane ba a gane zumunci ya kawo su don yana yiwuwa tun da kana da wani abin duniya ina fata an fahimce ni an gane ni sadar da zumunci to mu yanzu ko yankewa ne ake yi sai mutum ya ce kai ni na hakan tun da nan kuwa shi dauki shi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata qati'ur rahim wanda dukke yanki zumunci baya shiga aljanna hadisi na cikin sahih muslim babu zan ta shiga aljanna gare ka don haka duk mai gaba da wani dan uwa ne su yi kokari su gyara musamman sai ka iske abin duniya ne gaba wanda an ka ce ayi musulmi da kafiri amma yanzu in mutum na da kuɗi ko baba ne bai zuwa ganin shi sai dai shi ya zo ganin shi tunda ya san tsoho na da bukata Allah ce yasiruna ma amara Allah bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum masu hankali suna tsoron Allah ashe duk mutumin da bai tsoron Allah bai da hankali hankali irin na na shari'a hankali na Allah ba hankali irin na duniya ba paske mu nan yanzu wanda ya cuta wanda ya wato maganganu na yaudarar mutane sai a ce wane ya waye shina da wayo shina da hankali ashe kana da hankali ka gani shi ko Allah ce a'a wallazina yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab mai tsoron mummunan hisabi shi hada cikin wutar jahannam wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim duk masu hankula ne Allah ke ba musu kofin su su ne waɗanda suke yin hankuri don neman yarda Allah ba don saboda wani ƴan tsere na duniya ba ka san wani baka gane shegen duniya ne sai ya fi mu bukata sai ka gane kamar musulmi kamar mutumin kirki an zo bak ta kama sai kaga mutum ya kawo sabo riga ya rigan makka ya tai nan garan marshe ko wani wuri kasuwa ya siyo farin riga ya bi ya tuk ya kulla tai da ya tauza tai duk da lakwal in yazo ƴan mata sun kace mai eh suna mai magana su ce subhanallah subhanallah wai shi yanzu mai magana da ƴan mata da an samu bakshi kenan kuma sai shi zo shi samu kuɗi shi gando ne har da rawa za a shirya a shagi a yi ma Allah shashanci kenan wai Allah za a yi ma wayo صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه ما سو hankali sune masu tsayi da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suna ciyar da dukiyarsu ta hay ta boye da bayyane kaka suna ciyarwa don Allah ba don saboda neman yardan wani ba ko don su bata ma wani da rai ko don a ce suna yi innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura to kaji masu hankali a cikin suratu zubar Allah subhanahu wataala ce alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab alladhina yastami'una alqawl barkatu masu hankali wajen Allah sune waɗanda suke sauraren magana fayattabi'una ahsana sai su bi mafi kyawun magana saboda haka in kana sauraren magana ka kwantar hankali ba komi bane ji shi addoli in ji malam bahaushe ya dauka ba dole bace sai ka saurari magana sai ka ɗauki ahsana domin mutane suna da matsaloli wani shi na gaba da wani to in yana faɗin magana kai hankali ya kamata ka gane ko don me yake ɗin wannan magana ko ba haka ba wani yaron wani ne kenan ko bai faɗin mummunan magana kan shi fa yattabi'una ahsana wani dan farti kaza ne kenan duk abin da zai magana kan shi hankalta ka gani shin wanda zai faɗi dan fartin su ne ko ba dan fartin su bane tun daga al'ada in dan fartin suna kaga wanke shi zai yi in ba dan fartin suna ba kaga zai lalata shi to kai kuma in ka dauki wannan magana kai tsaye kai kai yada ta karshen ta an ka zo ƙarya ne kaga ka haɗa cikin haɗari fa yattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah Allah ce masu sauraren magana su fayyace su zabi wanda an mafi kyawu su ne waɗanda Allah ya shiryar da su wa ulaika hum ulul albab kajiya su ne masu hankulla kaga alqur'ani yayi mana bayanin mutanen da suke da hankulla sai Allah ce rabbana innaka man tudkhilin nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار kaji masu imani suna addu'a suna roƙon Allah kana jin rabbana shina ta yana ta yana ta maimaituwa saboda sun san wane ne ubangiji ina fata an fahimce ni mai roƙo in ya zo bakin ƙofar gidan wanda yake roƙo ya kama hudin sunan shi ko waka in za a yi za a maimaita suna ne baka san ko sau nawa ba to su ko ba ƙofar wani suka zo ba sai ƙofar Allah subhanahu wataala shi yasa suke kiran shi da sunan shi na rabbu wanda an kai tarayya tsakanin musulmi da kafirai an gane wannan suka ce rabbana ya ubangiji innaka haqiqa kai man tudkhilin nar duk wanda ka sanya shi huta faqad akhzaita haqiqa ka kaskantar da shi ko ba haka nan bane mu nan duniya ai ko jifar ka an kai da takalmi an kaskanta ka ko ba haka nan bane shugaban kasar America Bush me ya faru gare shi a Iraki sai ga dan jarida ya dauko takalmi ya jifi Bush kama ana jifar kare kaga Bush ya kaskanta shi addalilin da ya sa mutumin nan yayi suna a duniya kuma ya samu kuɗi masu yawa an gane wannan to balle a ce a sa dan adam cikin wuta bakin karshen kaskanci mutum ya ga naman shi na kwayewa yana zubewa bai da abin da zai ci shi yasa wallahi wallahi esin duniya esin duniya wallahi bai maka maganin azaban lahira nan in ka shiga cikin mota ka sa AC ana zahi kana hitowa sai ka ji aikin banza hankali to ina ga ka sha sanyin duniya an ta sun mulaka cikin jahannama shi yasa suka ce hakika Allah duk wanda ka sanya shi cin wuta ka kaskantar da shi to wannan faqad akhzaita ka kaskantar da shi akwai waɗansu masu aqida da ake ce ma mu'tazila sun kace to wannan yake nuna cewa mumini ba zai shiga cikin wuta ba an gane ni suna kokarin su kore hadisan da suke cewa in mutum yayi zunubi in Allah ya so zai gafarta mishi dukkan zunuban shi in Allah ya so ranar tashin alkiyama zai iya sanya shi wuta ya fitar da shi daga baya to sai suka ce a ai Allah ya ce yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a Allah ba zai kaskantar da annabi ba da waɗanda suka yi imani tare da shi to amma nan man tudkhilin nar faqad akhzaita can an ce wal ladina amanu kenan ko duk mai imani ina fata an fice ne ba zai shiga wuta ba kenan su a wajen su duk mutumin da ya saba ma Allah ya kafirta in ka shagiya a wajen mu'tazila kai kafiri ne in kai yi zina ka kafirta in kai yi sabo ko wani irin sabo ka aikata in dai ka ba'ira ne ka hita daga cikin musulunci tunda an ce yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a shi ko an ce man tudkhilin nara faqad akhzaita shi ko an ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min sun kace don haka duk kafirai ne to kaga wannan akida in baka santa ba sai ka ji wani ya dauke ta yazo duk ya kafirtar da mutane irin ta sa irin wannan akida ce kuke ganin tana kawo matsala mutum bai dogon karatu bai je karanta littafin mu'tazila da khawarij sai ya zo ya kafirtar da mutane in ya samu matasa waɗanda sun kabi shi sai a ce to duk sallar da suka yi ta banza ce kawai a karkashe su sai su dauki makamai su ta kashe mutane ga banza a wajen ahli sunna mutumin da ya aikata zunubi ba kafiri bane shi in dai ba ya fita daga cikin musulunci ba ko yayi ridda ko yayi shirka ko shi na akan munafunci na bai imani da Allah da ranar karshe ba in yayi zina sai mu ce laifin shi na zina yana can gari shi imanin shi kuma na cewa yayi imani da Allah wannan zina ba za ta kore mai imani da Allah ba sai dai yana da zunubin shi nan kuma yana da aikin shi na lada shi yasa lahira za a auna a gani wane ne yafi yawa aikin kwarai ko mummuna aiki ina ba ta fahimce ne amma su mu'tazila sun ce alkhizyu ne shine nan kaskanci alhali malamai sun ce nan alkhizyu su a wajen sun ce alkhizyu al'azab su kuma malamai sun ce alkhizyu al'ihanatu wal fadhiha shine Allah duk wanda ka sanya shi huta faqad akhzaytahu hakika zaka azabtar da shi sun kace na azaba an gane ni kenan nan abinda ake nufi shine azaba su ko da suka ce ana nufin kaskantarwa Allah ba zai kaskantar da mumini ba a gaban bayinsa ko da musulmi yayi zunubi Allah zai tashi wuta to ba za a tashi wuta ba a tona mai asiri sai dai laifukan da ya Allah ya rufe su ya kai shi wuta in lokaci ya kai shi aljanna amma wanda za a zuwa a bancake komai da komai to wannan shine mutumin da yake cikin haɗi shine kafiri shi yasa Allah sai shi suturta bawa ne ko da ya yi mai azaba saboda zunubin amma kuma Allah subhanahu wata'ala ba zai barce da mu a wuta ba don su busu yarda an shiga wuta ana fita ba to da haka dole ka fahimci wannan aqida innaka man tudkhilin na shi yasa wadansu malamai suka ce wannan tudkhil akwai abin da ake ce ma alqalbul makani asluhu tukhlid duk wanda ka dawwama da shi to tukhlid sai an kasa tudkhil a cikin larabci ana iya gabatar da harafi a yi gabatar da wani harafi kuma duk su ba da ma'ana guda in ni ce ya isa an fahimce ni ya isa ya ɗebe tsammani ya ɗebe ƙauna in ni ce a yisa kuma ya ɗebe tsammani ya ɗebe ƙauna kaga hamza ce kawai an ka canzawa ya isa a yisa ko alkur'ani kuma ya zo da waɗannan kira'o'in to nan tudkhil tukhlid kenan shi sai ya ce a wajen shi wannan tafsiri da ya na lugha ne man tukhlidin na duk wanda ka dawwamar da shi a cikin wuta har abada faqad akhzaytahu haqiqa Allah ka kaskantar da shi kai mai azaba da babu misali irin ta wannan ijtihadi ne na malamai amma dai mu a aqidar mu ta ahli sunna duk wanda yake sako ne yake yi ba ya kafirce mu Allah bane wannan ba za mu ce sakon shi ba ya kafirtar da shi Allah ya gane da mu wa malil talibin min ansar sannan kuma azzalumai ba su da wanda zai taimako su azzalumai nan ana nuni su ne kafirai wanda suka kafirce mu Allah kalimatu zulm wani lokaci tana zuwa da ma'anar ta kafirci mutum ba musulmi bane wani lokaci tana zuwa da ma'ana ta zalunci irin wanda bai kai kafirci ba ina fatan kun fahimce ni kamar bani isra'il Allah ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusuhum yazlimun an zance abinci ne suka ce ba su so Allah ce ba su zalunce mu ba kaga mutum dan ya ce baya son wannan ba shi ke nuna ba sun kafirta an gane ni amma akwai inda zulmi yake zakuwa da ma'ana ta kafirci da shirka ina fata an fahimce ni yace wa iz qala luqman libni wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun adhim alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi-dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار kaga wannan ta rauni cewa kalimatu zulmuna ana nufin kafirci da ita wa malil zalimin ashe wadanda suka yi zalunci ma'ana suka kafirai ko munafikai ko kuso suka yi shirka ba su da min ansar waɗanda su taimake su kenan a takaice in kan mutu baka da imani ƙarya ta ƙare ba ba ka hita kuma baka da wanda zai taimakon ka ba ko lahira kowa ta kare ta shi dan haka tun da nan duniya kakka yarda wani ya kaɗa ka cikin rami ka halaka kakka yarda ka saba ma Allah saboda gyaran surran wani don ya ka sai lahira take ne shi kai in ma ka zo da ce ma zai bai san ka ba ko kuma ce Allah ga wani nan don Allah ni in dai ma shi rayuwa akan ashe wata jahannama ni don Allah Allah ya aljanna ni kaga ka samu matsala shi ma kai ne take ne ta shi Allah ya gane da mu rabbana sun kace ya ubangijin mu innana haqiqa mu sami'na munadiyan mun ji mai kira ina fata an fahimce ni malamai suka ce mai kira shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shine yake kiran mu zuwa ga hanya ta gaskiya wa malakum la tu'minuna billah war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum kuma Allah ya ce mai ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana falidhalika fad'a wastaqim kama umir manzo yana kira munadiyan mai kira shine manzo waɗansu malamai suka fassara shi da cewa shine alqur'ani shine munadiyan mai kira to dukkan su in mun dauka akwai matsala in mun ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake nufi to yanzu mu ba mu gan shi ba kuma ba mu ji kira ne ba ko ba haka ba to kuma mu da kanmu muna cewa muna cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuma mun ce alqur'ani ne alqur'ani bai kira domin aje yake sai dai in an karanta ina fatan kun fahimce ni to kuma an ce ko qur'ani duk mafi yawancin tafsir da in ka ji sun ce munadiyin ko su ce dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko su ce alqur'ani to duka wannan ba matsala bace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in an fassara shi yayi domin shi mai kira ne amma bayyin kira sai da ni sai da alqur'ani domin can da bai kasance yana yin wa'azi ba da mi ya samu dalilin da yasa yake wa'azi shine alqur'ani to shi matsayin mai isar da sakon Allah ne kenan kiran da yake yi da littafin Allah ne yake yi kira yanzu in ba mu gan shi ba akwai waɗanda za su gadi ilimi waɗanda Allah umurce su su yi da'awa bayan shi kenan kamar shi ne yake kiran mu kuma shi alkur'ani shi ne yake kira domin shi ake karantawa dare da rana a yi tafsiri a yi bayani mutane su gani kun fahimci wannan na biyu mushkila ta biyu nan shi ne sami'na munadiyan mun ji mai kira alhali ko ba a jin mai kira ko ana jin mai kira sai in ce na ji wani ana cewa haka nan ba a cewa yanzu kamar gani nan tare da alaran usman sai in ce na ji alaran usman Allah ramma usman ba aji ne don ba isa cikin kunya ta kuma ba sauti bane a'a asalin magana da take sami'na nida'a munadiyin yunadi lil iman mun ji sautin mai kira domin sautin shi ake ji irin waɗanda ababen su ne yahudawa suke kama na hujjar su sai ce an ce sami'na munadiyan mun ji mai kira alhali ko ba a jin mai kira a'a akwai abin da aka shafe shine sami'na nida'a munadi mun ji kiran mai kira yunadi lil iman suka ce yana kira ai ilal imani zuwa ga imani harfan jarra akwai sabani tsakanin madrasa ta basra da kufa shin wai harfan jarra wani na iya zuwa wurin wani ko ko dai babu wani bai iya zuwa wurin wani malaman basra suka ce babu zancen wani harfi ya wurin wani harfi malaman kufa suka ce a'a duk inda kaga wani harfi wani harfi na iya zuwa wurin shi su kuma malaman basra suka ce a'a in kaga fi'ili ba da harfin shi ba to wani fi'ili na an ka shafe wancan fi'ilin yana ɗaukan ma'anar wani fi'ili kaga duk dai rikici ne na malamai sai malamai suka tsaya tsaka tsakiya suka ce inda harafi yake zuwa wani harafi a ce wani ya zo a wurin wani shine ake ce ma wato anniyaba inda kuma bayyuwa sai a ce to shi wannan harafin ya ɗauki ma'anar fi'ili shine ake ce ma at-tazmin ya kunshi ma'anar fi'ili kaza to abin da ke son ku gane in an ka ce nada sai a ce ila asalin shi shine a larabci وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ina fatan kunce ni idan kuka yi kira zuwa ga sallah amma nan anka ce yunadi maimakon a ce ilal iman sai anka ce yunadi lil iman an gane ni lamun a wajen malamai na kufa ila ce wato lamun ce ta zo ta haurin ila niyaba kenan kambacin ta ko madadinta amma a wajen malaman basra shi wannan fi'ilin ya kunshi ma'anar wani fi'ili na larabci wanda ya dace da lamun ina fatan kun fahimce ni kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan kaga auha ilayhi ake cewa wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i amma cikin suratul zalzala sai ce idza زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بيتي أوحى إليها با كما هدا إلى إلى فتنكم في ابتنشي في إلينا هدا ينا تأديني دا إله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم أما في سورة الأعراف تتي وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا مستي هدانا إلى هذا با سكتي تولى شيني أبنا كينا لا متنا إذا وجم إلى دفعت أن فهمت كينا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينا كرا زوا إيماني أن آمنوا بربكم ga fassarar ma'anan maganar wannan manzo yana cewa ku yi imani da ubangijinku ku ba da gaskiya da Allah ku yi ma Allah da'a ku bari ma bayan Allah da'a fa amanna Allah mun yi imani mun ba da gaskiya rabbana sun maimaita ubangijinmu faghfir lana Allah ka gafarta muna zunubana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina Allah ka kankare muna zunubanmu an gane ko wa tawaffana ma al-abrar Allah ka kashe mu tare da waɗanda suke masu yi maka da'a malamai suka ce jam'i ne na albar mai da'a ko albarru jam'in shi al'abra to nan da suka ce wato rabbana faghfir lana dhunubana ya ubangiji faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu rabbana ubangijinmu faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu anan ku kalli wani uslubi na alkur'ani faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunuban wa kaffir anna sayyi'atina kuma kakkare mu munana ayyukan mu shin akwai bambanci da kankare zunubai da yafi zunubai eh shi yasa sai wani ba yahudi zai ce maka kai qur'anin nan kalmomi waɗanda ba su da amfani cikin su sun yawa faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wannan menene domin bai iya gane akwai bambanci ko babu waɗansu malamai suka ce faghfir lana dhunubana ka gafarta mu zunubanmu abinda ake nuhi da gafarta zunubai shine a shafe su wa kaffir anna sayyi'atina kuma Allah shi maida maka zunubanka su koma lada shine abinda waɗansu malamai suka bada suka suka faɗa ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a shi alqur'ani in kun ga yayi amfani da kalima ku yi hattara shi ne cewa akwai bambanci tsakanin faghfir lana dhunubana da kaffir anna sayyi'atina ighfir lana dhunubana shi in an ce azzambu shine zunubin da a tsakaninka da ubangijinka in an ce as-sayyi'at shine zunubin da a tsakaninka da bayan Allah to in an ka ce ighfir kaga nan gafartawa ne domin al-ghufran ya samu asali daga al-maghfar almighfar ita ce kwalkwalo kulla ta karyo da ake sa wajen yaki ita ake ma mighfar to in an ce Allah ya gafarta kenan ya lullube zunubin nan ba a ganin shi sai ya yafe maka shi amma zunubana zunuban mu kenan tsakanin mu da kai amma kuma ita sayyi'a ta tashi da gare ka ta je zuwa ga wani wannan kuma tsakanin ka ne da kai da ubangijinka kenan ka gafarta mana zunuban mu ka kankare muna munanan ayyuka waɗanda muka zalunci wasu shi yasa wajen gafara sai an ka ce ighfir kai Allah ka gafarta lana gare mu kun gane da kyau shi yasa ce ghafiriz zambi wa qabilit tawbi amma da yace wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mu na zunuban mu domin yafe maka zunubi na wani yana bukatar sai Allah ya biya shi shi yasa ake cewa qada anhu dayn domin ya tashi daga wajen ubangiji ya tafi can sai Allah ya biya lada ya ba su wa gare su sannan kai a yafi maka shine bambancin mukaffir anna sayyi'atina domin yukaffiruha anka ay niyabatan anka yutihi shay'an fayaghfir ay fi makani ma afa dole sai ka kalli wannan kalmomin alqur'ani ba yadda muke tunani bane kawai a zo a yi ta tafiya komi kafir anna sayyi'atina ga har ta mu da shi kinan mu wuce wa tawaffana ma al-abrar Allah ka kashe mu tare da masu da'a nan ma'al abrar a kashe tare da masu da'a mi ake nufi cikin masu da'a ai wa tawaffana fil abrar an gane ni kamar yadda ake cewa an ba mutun a aqani al malik hadiya ma'a al mutasabiqin kenan sarki ko shugaba ya bani kyauta ma'al mutasabiqin tare da waɗanda suka ci nasara ko alfa'izin yana yiwa wasu sun ci wannan shekara wasu sun ci shekara ta kaza wasu kaza to labarin da kake basuwa ya sanya ka cikin waɗanda suka ci ba wai kawai kana ciki tare da su wata hanyar jiki domin kasancewa ka kana tare da jiki yana yiwa a kashe mutane lokaci guda kana tsakiyar kafirai to ai ba zai bane sai ka mutu makka ko ba haka nan bane yana yiwa mutum nagari ya mutu a kasar kafirai kenan ba shi ake bukata ba a'a ka kashe ni ina akan aiki na masu da'a shi ne abinda ake bukata don ka mutu cana ba shi ake so ba kana sallah ko baka sallah don ka mutu bakin ka'aba ba shi ake so ba kana sallah ko baka sallah wanda bai sallah in ya mutu ka'aba aikin banza an kai mai sallah in ya sai cana ko ina ya mutu babu ruwan Allah da inda ya mutu menene a cikin zuciya sai wa tawaffana ma'al abrar ka kashe mu tare da masu da'a kenan cikin muna cikin masu da'a da suka maka aiki Allah subhanahu wataala ya gane da mu to nan bayani na ƙarshe akan wannan aya shine wannan aya tana tabbatar da tawassuli akwai wani hukunci na shari'a da ake cewa tawassuli mas'ala ce daga cikin manya-manyan mas'aloli wanda shine ka nemi wata bukata sai ka sanya wani abu tsakaninka da Allah shi ake cewa tawassuli wannan tawassulin malamai sun yi ahlus sunna sun yi bincike sun tabbatar da shi da irin abin da ya halitta tawassuli ibada ne ko ba haka ba kenan ko ba a yin ibada sai da abin da Allah ya shar'anta shi yasa ana yin tawassuli ne da abubuwa guda uku su ne na asali duk abin da ba su ba karkashin su zai zo na farko ana yin tawassuli da sunan Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafi kyawu shine husna ba masu kyawu ba mafi kyawu domin jam'i ne na hasna an gane ni fad'uhu biha ku roki Allah da sunayen sai ka ce ya ghafur Allahumma ghfirli ya rahim Allahumma arhamni ya tawwab tub alai ka nemi sunan Allah ka yi tawassuli da wannan suna sannan ana tawassuli da aiki nagari wanda hadisi ya zo wasu mutane guda uku bayani ba zai iya lokaci ba zai iya isar mu ba mutane ne guda uku suka zo sai dutsi ya shigo sai rufe kofa sai kowane daga cikin su ya ce to muna so mu yi tawassuli da wani aiki wanda ya kamata mu gabatar su ko Allah ya zai karba guda ce shi mai kuɗi ne ko ba haka ba yana da kuɗi yana da kuɗi yana son wata mata ta ƙiya sai aka yi yunwa ta zo ta nemi tana da aure ba mijinta bai da komai ta zo ta nemi ya taimaka mata ya ƙiya sharaɗi ya ce mata to sai dai in tana yarda sai ya lalata da ita ta je yunwa ta dame ta babu ta zo ta zo ta ba da kanta ya je ya liƙe ɗaki na ɗaya ya liƙe na biyu ya liƙe na uku sai dai kai na ƙarshe yanzu an kai inda za a farawa sai ta ce mai ga wata kowace baka liƙi bai ce dun na liƙi ina take ta ce mai Allah na kallon ka sai ya kama makarkata ya sabka ya ba ta fiye da abin da take bukata ya ce ya Allah in nayi wannan don kai Allah ka ɗage mana wannan mutunci sai dukiya daga guda daga cikin su makiyayi na shi kuma ya tafi kiyo ina fata an fahimce ni sai mahaifin shi kullun zai zo da abinci kamar nonon da ya tatsa ya kama mahaifa ne su sha sai ya ba 'ya'yan shi sannan ko da zo tsohi sun yi kwana kun san halin tsoho in mutum ya tsoho sai ka gama da hankali maganganun shi komi cewa shi na bukata kuma an kauce bai su to in baka gane halin rayuwa ta ba kana cikin matsala domin kai an ce kai mai da'a su ko diyan zamani sun yi sun shi mutu su huta ya sha ma mutane kai ka san in mutum ya fara tsohon nan ka san bai da cikakken hankali sai kun yi ta hankali da shi ko da yanzu sun yi bacci ya ƙi ba 'ya'yan shi wannan nonon su sha saboda bai son su gabaci mahaifa ne yau wa da irin wanga imani ko tsohi sun mutu ina ruwa ne shi dai genesis osh haka suka kama kuka sai da safiya ta waye suna kuka da mahaifa ne sun ka tashi ya ba su nono suka sha sannan ya ba ƴaƴa ne waka irin wannan babu yace Allah inna hay mun yi wannan don kai Allah ka dage mana duki ya daga sauran ka dan kuma bai dauke ba sai ga na uku shi ko yace ni mutum ne na kasance ina daukan masu aiki in an kai mai aiki sai in biya mutane ɗaya daga cikin ma'aikata na ne ba shi kuɗi sai ya fushi yace bai amsa ana samun irin wannan matsala ko ba haka nan bane sai ya sai mai wani abu ko akuya hakan ga da wannan kuɗin sai ta aihu ta ci gaba da aihuwa shi ko ya kama mai kiwo sai da suka yawa sun ka zangarge guda ran nan sai mutumin nan ya dawo talauci ya sha mai kai kun san bahaushe ya ce ya ga da tsohon bashi ce kai alaji ka gane ne ta ce ni na ran da ta dauka aiki kwanakin baya ko shekarun baya na zo ne ka bani abin nan kuɗi na sai ya ja shi ce alhamdulillah da Allah guda kai kafin ka mutu da zuwa ya nuna mai ce ka garke ne ce ka dauka naka ne sai ce ban zo kai ne walakanci ba ko kai ne rainin wani ni dai na zo ne kamar da haƙi na ce wallahi da kuɗin ka ne sai kaɗan daga ciki suka yi ta hayafa hasu ne suka kawo yace to ka dauki abinka gaba ɗaya mutumin yace ya bido mutane masu kora an ka kora mai ko guda bai bashi ba yace ya Allah in na yi wannan don kai Allah ka dauke mu da wannan musiba ta dauke mu abin da dauke kaga ashe ana tawassuli da aiki na gari sannan kuma ana tawassuli da iba wato addu'a ta bawan Allah na gari ina fata an fince ni in ka san mutum mutumin kirki na sai ka ce wani a taya mu da addu'a kai ma kai addu'a bari cewa wai sai wani zai yi maka addu'a kun san mu matsalar mu yanzu a wanga zamani kai ganin kaka kai in kai addu'a Allah bai karba dole sai ka kai ma wani malami to malamin nan yana yiwa ma kai ka hishi ma imani kuma ka ce shi zai ma addu'a kaga har kun ka ba su biyan bukata kai yi kuma ka sa a yi maka mutane nagari ka nemi su yi maka addu'a ba laifi bane ka kyautata ma malami amma ita addu'a ba ta da free Allah bai ce in za a yi addu'a ba ta da fice jika 500 addu'a ta minister jika 700 addu'a ta neman aure jika kaza Allah bai ce haka da ba babu wani free da an kaza ina fata ku ce amma kyautatawa ta malamai an ce a kyautata musu mu ba muna bakin cikin a taimaka mu ne malami bane ba haka muke nufi ba amma abin da aka ce ai aiki na gaskiya ayi tawassuli da addu'a ta bawa na gari ba kowane malami ba wani malami an ka bincika ma gidan giya shi ka zuwa ta yi shina zina shina lalata ƴaƴan mutane shina cin haram shina kaza shina kaza abincin shi ba na gaskiya bane ya zai Allah karka addu'a ta dole ta ne malamai na gari don haka dai kun ga abubuwa guda uku ko halin da kake ciki in kana cikin hali na rashin lafiya sai ka ce Allah ka tausaya mini ka biya min bukatata ko dan talauci na ko dan halin da kake ciki annabi Musa alaihi salam ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir kaga cikin halin da nake ciki ina da bukatuwa zuwa ga wani abu ya ubangiji in ba haka ba ba a tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam muna ji mutane suna cewa don Allah dan annabi ba a cewa dan annabi wannan kuskure wani zai ce kai yaushe an ka aihe ka mu mun shekara ɗari kuma da ga magana ko ba haka ba mas'ala ce ta ilmi shi annabi ba ibada bane amma so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibada ne kenan ba a cewa don annabi sai a ce don son da kake yi ma annabi paske son annabi ibada ne ba a shiga aljanna sai ana son annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata kun fahimce ni to haka shari'a ta ce amma wani yana cewa kai wannan sabon magana ce ba a cewa dan manzon Allah ba a cewa dan mala'iku ba a cewa ai daraja gare su ba darajar su an kace akan la ba shin mi Allah ya ce ai shine karshe Allah ka ganar da mu malamu karanta ayata karshe ko ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا يا أبنجدم وآتنا كما كبام dan suna isu ce rabbana atina sai sun ce wa atina kuma ka bamu don saboda yana da alaka da afufin abin da suka ya gabata ma wa'attana abin da kai muna alkawari ina fata an fahimce ni ala rusulika akan manzanninka to akan manzanni ni Allah ya alƙawari akan manzanni in mun fassara a'a ala alsinati rusulika ina ganin ma ko mai jalali da banci ina ganin bai raska wuce ba yawa ala alsinati rusulik akan halshen manzanninka abinda suka faɗa na alƙawari an gane ni su ko alƙawallan Allah akwai alƙawallan da ya tsakanin shi da masu imani a nan duniya ma wa'attana ismul mawsul ce tufidul umum Allah yayi alƙawari a nan duniya Allah yayi alƙawari a nan lahira a ranar lahira abin da ya masu imani alkawari a nan duniya Allah zai ba su rayuwa kyakkyawa Allah zai ba su rayuwa kyakkyawa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba sannan Allah ya yi musu alkawarin cewa in sun yi tsaye sun kai mai aiki Allah zai taimake su in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum sannan Allah subhanahu ta'ala ya musu alkawali zai ba su ikon ƙasa ya zamanto babu wanda zai juyar da su irin yadda gada ba wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaikum al-fasiqun alkawli ne da Allah a nan duniya in ka yi kaza Allah zai maka kaza in ka yi kaza Allah zai maka kaza zai baka rayuwa mai kyau zai taimake ka akan makiyanka zai baka aminci ba dole ba sai ya baka kuɗi amma Allah zai baka aminci ina fata mun fahimta sannan kuma a lahira mi Allah ya musu alƙawari Allah ya musu alƙawarin aljanna da dadin ta Allah ya yi musu alƙawarin za su shiga aljanna wa'ada Allahu almu'minina walmu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allah akbar ذلك هو الفوز العظيم wannan alƙawari ne na ubangiji cewa in an je ranar tashin alkiyama ga masu imani za a samu aljanna ina fata an fice ni sannan Allah ya aje musu kayan daɗi waɗanda babu wanda ya san su saura an dai bada misalin su a nan duniya amma sai ranar tashin alkiyama za su same su Allah ya yi musu alƙawarin in sun shiga aljanna ba za su wahala ba Allah ya musu alƙawarin ba za su tsuho ba Allah ya alƙawarin ba za a fitar da su ba la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin sannan innaka kai Allah la tukhliful mi'ad Allah baya saba alƙawari don cikin saba alƙawari akwai kaskanci akwai rashin sanin mutuncin kai sannan akwai kasawa wani yana son ya cika ma alƙawari amma ya kasa to wannan ba laifin shi bane la yukallifu Allahu nafsan illa wusa shi ko Allah bai kasawa inna Allaha ala kulli shay'in qadir wani zai manta shi ko Allah bai mantuwa bai manta yayi ma wani alƙawari la yadhillu rabbi wa la yansa ina fata mutune babu abin da ya buwaye shi sannan shi Allah babu abin da bai da ba in kace zai baka bai ce maka yana tsoro sai ya zo banki kaza ko ko sai an bashi kwantara kaza ko sai an yi ciniki kaza a'a walillahi ma fis samawati ma fil ardh lahu maqalidu samawati wal ard taskokin sammai da kasa gaba din arziki na Allah ne mulkin nashi ne shi yake ba duk wanda ya gada ba kenan wannan shi ne abinda Allah subhanahu wataala ke bukata shi yasa Allah bai saba alƙawari kar ka saba alƙawari sai in baka da iko abin da fi karfin ka wannan Allah ba zai kama ka ba amma kai ma mutum dubu alƙawari mutum dubu ɗari biyar wani bai san iya mutanen da ma alƙawari ba ranar tashi alƙiyama duk sai sun ciwo kwalaka shi yasa kake ganin wanda adda dauka alkawari na ƙarya kullun zuciya sai baka da kyau in zai ga hanya sai ce kai yana yiwa ya haɗu da wani sai canza in sai ga kai yana yiwa wani wani duk rayuwar ka kasa su cike da kici ina ma ina da lidi kana daidai amma an san makareci kace kayi mutun dubu ƙarya kana shugaba kayi mutun dubu ƙarya kana mallami an ce kai mallamin can koyi ta mutum ne ƙarya ta yi mai yau Allah ya gane da mu innaka la tukhliful mi'ad Allah baka saba alƙawari Allah ya sanya mu daga cikin masu cika alƙawari ina ganin ne ya kamata mu dakanta sai sace mai zuwa Allah ya kai mu rai abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh